tabi'ahum bi ihsanin ila yawm al-din wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lahadi 11 ga watan safar shekara ta 1445 hijiriya wanda ya dace da 27 ga watan 8 shekara ta 2023 miladiya za mu dora kan inda muka tsaya a karatunmu na sayil bukhari a wannan masallaci na usman ibn affan kofar gadon kai kano muna cikin kitabu tafsir tafsir suratu shu'ara wanda yau za mu tashi fadin allah ta'ala wala tukhzini yawma yub'asun wala tukhzini yawma yub'asun allah yake cewa annabi ibrahim yana addu'a yana roƙon allah ta'ala cewa ya Allah kada ka kunyata ni ranar da za a tashi mutane wala tukhzini alkhizyu kunyatawa tozartawa mutum ya shiga wani yanayi wadda zai zama fashin bai samu nasara ba a wajen Allah to ina roƙon Allah a matsayinsa na annabi yana kuma yin addu'a kada Allah ya tozarta shi a ranar da za a tashi mutane ranar tashi alkiyama mu ne muka fi cancanta mu rinka yin wannan addu'a wala tukhzini yawma yub'asun Allah kada ka kunyata ni Allah kada ka tozarta ni a ranar kiyama da ka rike wannan addu'a ka rinka yin ta idan Allah ya karba rana ɗaya kawai in Allah ya karba to ka huta وقال إبراهيم بن طهمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة الغبرة هي القترة da farko annabi ibrahim addu'a yayi yace waj'alni min warasati jannatin na'im ya Allah ka sanya ni cikin masu gadar aljanna ta na'im kaga wannan kadai da ya faɗa cewa Allah ya sa shi cikin masu gadon aljanna ta na'im to ai ya wadatar amma sai da ya daɗa roƙon Allah cewa kada Allah ya kunyata shi kuma wannan haske ne kan haske saboda Allah ya yi bayani a cikin ƙur'ani ɗin a wasu ayoyin cewa duk wani kafiri yana cikin kunya ranar tashi alƙiyama innal khizya al-yawma was-su'a 'ala al-kafirin innal khizya al-yawma was-su'a 'ala al-kafirin lalle tozarta da fadawa cikin mummunan hali a yau a kiyama yana kan kafirai ne to shine yake addu'a kada Allah ya sa shi cikin hukuncin da zai yi wa kafirai wasu malamai suka ce to yaya annabi ibrahim zai roƙi allah abinda allah yake yi wa kafirai ya ce kada a yi masa tunda ai shi ma'asum ne ai shi fa annabi ne shi an riga an yafe masa tunda allah ce innal khizyal yawma was-su'a 'alal kafirina kafirai ne za a kunyatar da su kafirai ne za su shiga wannan mummunan yanayi to yaya shi kuma a matsayinsa na masumi zai roƙi Allah ya raba shi da wannan to shi ne suke cewa shi imani mataki-mataki ne tsabar tsoron Allah ne abinda ba ma shi aka ce za a yi wa ba tsabar tsoron Allah yake ta roƙon Allah Allah kada ya jarabe shi da wannan abu hassanatul abrar sayyi'atul muqarrabin kenan kyawawan ayyuka na masu yi wa Allah da'a al-abrar da Allah ce innal abrara lafi na'im shi kuma yace waja'alni min warasati jannatin na'im to wannan kuma kamar sayyi'atul muqarrabin ne su wajen waɗanda suke makusantan Allah gani suke ma wannan ma laifi ne a wajensu mana wani wani abin da wani zai ga shi wannan ma yana samun lada ne a wajen Allah to akwai wanda su kuma darajar imanin su ya kai ga su wannan din magani su laifi ne su bai kamata su yi wannan ba to amma dai alhamdulillahi annabawan Allah Allah ya kare su ya kuma kiyaye su ya kuma tsare su ya kawo riwaya ya ce inna ibrahim alaihi salatu wassalam ra'a abahu ibrahim ya ga baban shi allah ya nuna masa babansa um, yawmal qiyamati a ranar kiyama alaihi gabaratu wal qataratu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ganshi da wani kura gabara katara wata kura wani datti a fuskarsa wani baki bakin abu kamar kamar hayaki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a fuskarsa al-gabaratu hiya al-qataratu din da gabara da qatara duk abu ɗaya ne wannan yana cikin tafsirin shi malam kenan mai littafin kamar yadda ya shiru daga magana abi ubaida wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala zilla da Allah ya fada yace alqataru alghubaru alqataru alghubaru tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara wani bakin abu ne da zai lullube fuskar mutum na muni na alamar wuta to me yasa ya ga babansa a cikin wannan saboda baban shi ba musulmi bane babansa mai bautar gunki ne babansa mai bautar gunki ne zaka duk wanda yake kafirci yake bautar gunki wannan Allah to kiyamarsa ba ta da kyau to kuma wannan sai yake nuna mana cewa duk inda mutum ya kai matsayinsa a wajen Allah shine ya bi Allah ya tsayar da tauhidi a bayan ƙasa yanzu wannan kaga yana da ɗa annabi kuma babba a cikin annabawa amma kafircinsa da shirkarsa da yake yi kasancewa ya haifi annabin bai kubutar da shi daga wulakancin azaba alkhizi na tashin kiyama ba shi Allah ba a da kan kirji a kan sha'aninsa wani ya ce ai mu ne kaza ai mu za a yi mana kaza ai mu dole a yi mana kaza ai mu saboda kaza ma kaza ne Allah ba a mashi wannan kowa ya tsaya ya gyara tsakaninsa da mahalicinsa ya bi Allah ya zauna lafiya kuma shi Allah ba ruwansa da babanka ko ɗanka ko yayanka ko kawunka ko babbanka ko wani makusancinka kawai mai kaje da shi yanda ka gaba a haɗa mutum biyu a kabari inda ba larura ba to haka ba ruwan Allah da kowa idan an zo hisabi kowa tsayawa zai yi shi kadai a gaban Allah annabi ya ce ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman babu wani daya a cikin ku kowaye a cikinku sai Allah ya yi magana da shi a ranar tashi alƙiyama babu ɗan tafinta ba mai fassara wai Allah ya faɗa ko ya yi magana baka ji ba a fassara ma'a kai da shi za ku yi magana sai ka shirya wannan ranar na'am na'am na'am warai warai shi annabi ibrahim ya nuna kauna sosai wa baban shi in ka lura a ƙur'ani yana daga cikin wato annabawan da suka yawaita yin addu'a da roƙon Allah kuma in ya zo yin addu'an sai haɗa da baban shi saboda me wannan gabara da ƙatara ɗin wannan mummunan hali da ya ga mahaifinsa ya faɗa shi sa ya ta yin addu'a yana ta roƙon Allah kuma ya haɗa da da zuri'arsa a cikin suratul maryam ma ya ta kiran baban ai ya abaci la ta'budu shaitan ya babana karka bauta shaitan inna shaitan kana lirrahmani asiya ya abaci ya babana inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ilimi ya zo min annabta ta zo min ya babana irin wanda kai bai zo maka ba ka bi ni in shiryar da kai hanya na daidai yi ce mai wa'azi amma da ƙarshe amsar da baban ya bashi ya ce yanzu kai ba za ka daina wannan abin ba la'in lam tantahi la arjumannak wa jurni maliya in ba ka daina wannan wa'azin kana min ka ce wai in ji tsoron Allah ka ce a daina shirka ka ce a daina bautar gunki in ba ka daina ba sai na jefe ka wannan uba ne yake gaya wa ɗansa annabi ibrahim fa baban shi yake gaya mai wani malam ka duba mu gode wa allah kan shirya malam wallahi la'arjumannan wahjurni maliya tabka bani wuri wallahi malam bayan ya gaya masa wannan cikin ladabi da biyayya sai ya ce qala salamun alaik amincin Allah ya tabbata gare ka ya babana sa astaghfiru laka rabbi nayi alƙawari sai nayi ta neman maka gafara daga wajen ubangiji na din nan da baka yadda da shi ba innahu kana bi hafiya duba kauna tsakanin da da uba duba uban yana cewa zan jefe ka shi kuma dan yana cewa ni kuma sai na neman maka gafara so nake ka shiga aljanna Allah ya jarrabe shi ne da bautar gunki shi ubansa shi kuma gunki ba ma bautar ba shi yana cin masu sassaƙa su masu sayar ma mutum ya sassaƙi itace ko dutse yana bauta masa yasa ya ce wa izkala ibrahimu rabbi ja'al hadha balada aminan wajnubni wa baniya Allah ka kare ni da ni da ‘ya'yana an na'budu al'asnam kar mu bauta gunki yace rabbi inna hunna adlanna kasiran minan nas waɗannan gumaka ya Allah sun halakar da da yawa daga cikin mutane faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim ya Allah duk wanda ya bi ni a cikin iyayena ko zuri'ata yana tare da ni ma'ana zai samu ni'imar da na samu zai samu aljanna da na samu wa man asani wanda ya sama min kaman babana to fa innaka ghafurur rahim Allah kai mai gafara ne mai jin kai har yanzu yana tallatawa ubangiji da ya taimake shi ya yafe baban shi ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم يدو هنا الدعاء وإيالنسا ليأجلس أمكة أو أن الدايكي نكابا ولي وندي كميل tsandaurin wuri ba ruwa zafi makka kenan inda bai cika al-muharram rabbana li yuqimu as-salah Allah na ajiye iyali na ne dan su yi sallah ya salam faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim Allah ka sa zukatan mutanen duniya su karkata zuwa wannan gida su karkata zuwa wannan gari na makka kaga Allah ya karba addu'a warai kuwa yanzu yanzu za ka dawo daga makka sati ɗaya biyu in ka warware da ka leƙa ka ga ana ɗawa nan sai ka ji kamar baka taɓa zuwa ba ja'al ya Allah ka sa afidatan minan nas zuciyar mutane ta hawi ilaihim kuma koyau ko ina ne duk wanda aka ce zai je makka sai ga ana ah Allah kiyaye ana jin daɗi in dai kace zaka je makka umra zaka je aikin hajji mutane ko da ka je sau ɗari sai a rinka sha'awar ka fa ko cewa kai ka biya ko kace kana kokarin zaka je umra sai ga ana sha'awar ka saboda me wannan addu'a ta annabi Ibrahim afidatan minan nasi tahwi ilaihim ya dade musu addu'a wannan ƙasa warzuquhum minas samarati la'allahum yashkurun Allah ka azurta wannan guri da yayin itace ai kware kuwa akwai dan itace akwai abinci duk yawan mutanen da suke zuwa makka suna aikin haji da umra babu ranar da zaka ji an ce maka je wani shago an ce ayaba ta kare babu ita ko lemu ya kare ko wani kayan marmari ko wani abinci abinci dai sai dai su zubar da shi dan adam dan adam dan adam yanda ka san kiyashi in an fito daga sallah kuma kowa sai ya ci safe rana dare kowa da na talaka da na dan tsakiya da na mai kuɗi abinci dai ba magana wallahi kabaki kabaki zaga ana fitar da shi a mota ana wannan nasa Allah ya karba ba su da yunwa kuma ba sa noma ba ai kwarai kuwa ni ne da ka yi wahalallu muna ta fama da garma da da shuka abin kuma ya gagara kwarai kuwa duk wanda ya je makka da madina ko da da a yunwa yake to sai ya dawo da koshi addu'ar annabi ibrahim ne warzuquhum min samarati la'allahum yashkurun kun ga wannan duka addu'o'i ne da roƙon Allah da yake ta yi shi annabi ibrahim alaihi salatu wassalam cewa Allah ya amsa kudan jajja kaɗan hadiri ne iska kudan bar mana da yadda za mu dan samu abin yawa yawa to ya Allah muna roƙonka mu ma kada ka kunyata mu ranar ranar da za a tashi mutane a kiyama jama'a kiyama abin tsoro ne wallahi wallahi tashin kiyama abin tsoro ne wallahi yi wallahi malam wallahi malam wallahi malam muna tafiya ne malam a cikin duhu kawai ita maganin harkar kiyama ka ta yi kawai ka ta bauta kawai kana harkokinka kana bauta Allah amma tashin hankalin mutuwa tashin hankalin tsayawa gaban Allah tashin hankalin kwanciyar kabarin nan malamai fa yanzu ba su gama yin bayanin shi ba na'am warai kuwa malam warai kuwa wannan ko shakka babu kamar yadda ka san yau lahadi gobe za a yi litinin ko kana nan ko baka nan ko insha Allah sai an tsaya gaban Allah wallahi malam muna buƙatar addu'a muna buƙatar sabati muna buƙatar Allah ya tabbatar da mu akan daidai wallahi lamarin lahira lamarin mutuwa to amma ba yadda za mu yi kuma abin tausayi shine malam kana ta tafiya wato baka san inda zaka je ba kamar ya baka san kwanakin da suka saurama ba wata irin hikima da Allah ya boye mutum dan adam ajalinsa lafiyar ka kalau kana cikin tafiya kurum sai dai a ji cewa agogonka ya tsaya ba ruwan Allah kana harkoki ka shirya kaza za a yi wancan an shirya za a yi wannan an hada harkar kasuwanci za a gina wannan za a tara wannan za a yi kasuwa za a yi menene ba ruwan Allah da wannan ka shirya za ka yi kaza addini wane ne za ka yi mai kawai abun a wajen Allah me kake yi yanzu kawai a kwarai kuwa ba zan yi sallah ba sai nan zan fara sallar dare a zikiri ba zan yi wasu lokaci kaza lokacin yana hannunka ne wallahi baya hannunka wallahi baya hannunka eh eh ai rabo ne malam rabo ne kuma kuma matsalar shi ne ba a taba tafiya aka dawo ba da ma wani ya je ya dawo ya baka labarin ya aka yi duk wanda ya tafi ba zai dawo ba shiru an rike su a can ba labari shiru ku je ku yi amfani da imanin ku da wa'azin da ake muku za a yi za a yi ba ba ba an gaya muku za a yi ba to ku bi Allah ko ba ku bi ba za ku je ku ga abin da aka faɗa ka kalli mutane ka gani dole wata ran sai ka tafi ka bar su waɗannan mutanen wani ya tafi ya barka kai kuma ka tafi ka bar wani ko ka riga wani ko wani ya riga ka dole ne ko ka kai wani kabari ko kuma wani ya kai ka to shine yake roƙon Allah wannan rana da za ta zo wala tukhzini yawma yub'asu yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أخي عن ابن أبي ذئب عن سيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه سيدنا إبراهيم زي جمود بابنشي wancan riwar aka ce ra'a abahu anan kuma aka ce zai gamu da wato babansa a ranar kiyama fa yaqulu ya rabbi innaka wa'adtani alla tukhzini yawma yub'asun sai shi annabi ibrahim sai tuno addu'ar da ya sai ce ya Allah ai kai mun alkawari cewa ba za ka tuzarta ni ba ranar da za ka tashi mutane ranar kiyama kai mun alkawari fa yaqulullah abinda yake nufi ya Allah ka mun alkawari ba za ka kunyata ni ba ba za ka tuzarta ni ba to ya naga babana a cikin wannan yanayi ya naga babana a wuta ya naga babana da alamar fushinka a tattare da shi ba ka ce ba za ka kunyata ni ba shi yana son baban sannan sosai sai Allah ya ce da shi inni haramtul jannata alal kafirin ya ibrahim aini asali da mun nayi alƙawari aljanna dai na haramta ta ga duk kafiri bai shiga aljanna ba ina masu cewa addini ɗaya ƙasa ɗaya komi ɗaya ha ina ba ɗaya bane wallahi duk mutumin da yake kafiri ne in dai kafiri ne ka san kafiri ko to duk kafiri bai shiga aljanna ba ku haɗa kai da shi ku zauna ku yi duk abin da za ku yi koma mai inda an mutu kowa ya tafi kabarinsa yana wuta kana aljanna in Allah ya karba inni haramtu zulma alal kafirin babanka ba musulmi bane babanka kafiri ne ya kuma mutu yana kafirci da haka ni kuma na alƙawari babu wani kafiri da zai shiga aljanna إنا لله وإنا إليه راجعون باب قوله تعالى وأنذر أشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين wannan aya kuma a cikin suratul shu'ara tana magana ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kai gargadi wa danginka na kusa da kai ya Muhammad kai wa'azi wa ƴan uwanka na kusa da kai kai wa'azi da wa danginka na kusa da kai ka sauƙaƙa fuka-fukanka ga wanda suka bi ka cikin muminai mana kai musu tawadu kai musu kankan da kai wakhfid janahaka liman ittaba'aka min almu'minin wa anzir ashirataka al-aqrabina wannan aya tana nufin mutum ya himmata kwarai ga danginsa 'yan kusa da shi saboda idan ka kafa musu hujja sai kuma ka tsallaka zuwa wajen wasu ba su ba amma mutum ya bar na kusa da shi iyayensa matan shi 'ya'yan shi bai nuna musu hanyar Allah ba idan yana nuna wani a waqfir janahaka aliyin janahak ko alim ka tausasa fuka-fukanka na jin kai ga wanda suka bi ka cikin muminai limanitta ba aka minal mu'minina wannan an wakfir jana haka aro ne aka yi daga khafdul janahi na tsuntsu aro ne aka yi na khafdul janahi na mai na tsuntsu tsuntsu kaga yana sauƙaƙa fuffuken shi ai to shi ne aka ce um, waɗanda suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama um, to ya sauƙaƙa musu ya ja su jiki ya musu mu'amala mai sauƙi mai kyau mai daɗi ai tawada li haula kai musu tawadu ya manzan Allah dan ka jawo istimalatan wa ta'lifan dan ka jawo hankalinsu kuma ka matso da su kusa da kai تواضع لهم محبة ومودة فاخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين كي مستواضعي saboda soyayya da kake musu da kuma kauna da kake musu sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا عمر بن حفص ابن غياس قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين سئل النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وأن إتكم رواية tana mana bayanin lokacin da Allah ya saukar da wannan aya ta wa'anzir ashiratakal aqrabina ga annabi ta sauka sallallahu alaihi wasallam Allah yana nufin ya mu'anzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai gargadi wa ainihin wato danginka na kusa da kai al aqrabin annabi ya hau dutsen safa yayi ta kira yana daga sauti da karfi ya bani fihr wannan duk danginsa ne zuri'a ƙabilun da suke da gidaje da suke da dangantaka da shi ya bani adai wannan wasu jama'a ne cikin ƙurishawa da suka ji annabi yana kira duk sai suka haɗu hatta shi jama'u faja'al ar-rajulu idza lam yastati an yakhruja hatta kai ga mutum idan ya gaba zai iya fitowa kiran da annabi yayi ba sallallahu alaihi wasallam arsala rasulan sai aika dan aike ce kai annabi ya kira mu je ka muhammadu ya kira mu kai inda ai ba su yadda annabin bane je ka ka duba me yake so ya faɗa mana sai aika dan aike liyan zura ma huwa ja ma huwa fa jaa abula ka je ka duba mana me yake faruwa sai ga abula ya zo abula baffa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa quraish da kuma quraishawa sai manzon Allah ya ce da su tunda sun hadu ara'aitukum ku bani labari shine ara'aitukum ku bani labari daidai ke da akhbiruni law akhbartukum anna khaylan da zan ba ku labari yanzu anna khaylan khaylan tana nufin askar rundunar sojoji mafada mayaka bilwadi suna nan wannan kwarin turidu an tughira alaikum suna so su kawo muku farmaki tughira daga aghara yughiru farmaki kaiwa farmaki hari a kuntum musaddiqiyya za ku gaskata ni inda zan ce ga wasu nan sun zo za su kawo muku farmaki kun yadda da ni suka ce a ma jarrabna alayka illa sirqan ai mu taba jarraba ka mu san komai ma akan kan ba gaskiya bai zaka duk abin da ka gaya mana in dai ka gaya mana to mun yadda shi malam annabi ya musu dabara ya musu malam ba kun ce za ku yadda da ni ba ba kun ce na faɗa za ku yadda ba ba na ce in na ce ga wasu za su zo su yaƙe ku ai ba ku gan su ba ai to yanzu ina ce muku akwai Allah da ba ku gan shi ba shi ya ce abauta mai kurin ka sallah kawai sai suka suka ce shine na gaya maka imani rabo ne imani ba rabo ne dace ne yanzu ai sun ce mu ba mu taba gwada ka da ƙarya ba mu baka taba mana ƙarya ba ba abinda muka sani a kanka in ba in ba gaskiya ba in na ce muku a bayan ginin nan akwai wanda za su zo su yaƙe ku za ku yarda da ni suka ce to ka taba mana ƙarya ba ka taba mana ƙarya ba take sai ce inni nadhirul lakum bayna yaday azabin shadid to ni annabi ne mai gargadi gare ku in ba ku ba Allah ba sai Allah ya muku azaba mai radadi sako na shine ya ku mutanen maka ku kama sallah a lokacin duk ba sa sallah ba a kiran sallah ba a sallah tafa yanzu bai musu wazi ba wa an dira shi sakal akrabu ina ta tabbata danginsa ne yan uwansa ne ku yan uwana ne ku na kusa da ni ne kafin na fita in yada wannan wa'azi da da'awa a duniya ku fai imani kaga yanzu kai tsaye kai tsaye ka ce annabi sai da ya fara kiran yan uwansa na jini da danginsa ya ba su wannan addinin suka yi shine tsallaka yau gashi mun ma duk mun zama musulmi alhamdulillah suka ƙaryata shi malam daga cikin ‘yan uwan nasu sai ga abu lahab kawai ya fito la'anatullahi alaihi ya ce tabballaka sa'ir al kawai sai zagi annabi wannan tabballakan zagi ne zagi sa'ir al yana nufin abin da daga nan zuwa abin da ya saura zuwa dare a yau dai Allah ya maka kaza kayi ba zan iya faɗan kalmar ba abinda yake nufi alzamaka Allah tabban yanzu tabbace da abila habin wa tabba fasararta Allah ya ce hannaye guda biyu na abila hab sun halaka wa tabba ya halaka wannan hannayen da yake nuna annabi yake zagin sa sun halaka suna wuta inji Allah shi din ma dungurungum ya halaka ma agna an humalu wa ma kasaba dukiyar da ya tara da abinda ya iya tanada ba za su yi mai komai ba saboda ai yana da kuɗi yana da ƙarfi a makka yana da dukiya a abu lahab Allah ya ce dan dukiyarka ne dan kana da kuɗi dan kana da wani matsayi kasan in mutum yana da wadata wani abu yake ji na daban fa a cikin mutane sai dai imani ya tsaye da shi wallahi da zarar mutum ya ji cewa yana da ƙarfi yana da ɗan abubuwa a hannunsa to ji yake a kumbure yake gani yake ba daidai yake da mutane ba me yake seta shi imani amma duk wanda bai da imani bai tunanin lahira bai tunanin kaza gani zai yi ai ku ba mutane bane shi shine mutum amma fa Allah ne ya bashi wannan abun amma bai yadda Allah ne ya bashi har ya ce ya kankan da kanshi ga mutane ba da haka shi ma ya amfani da wannan dama ka duba matsayi irin na annabi duba daraja ya kira dangin da suka zo amma mutumin ne ya buɗe baki a gaban mutane ya zagi annabi da matarsa ita ma mai kiyayya ga annabi wa mar'atuhu hammalatal hatabi hammalatal hatab ita kuma tsatsafi da itatuwa da kaya take diba duk inda annabi zai wuce in ta ji labarin annabi zai bi hanyar nan yau zai je guri sai ta bi hanyar duk ta sussuka kaya kamar yadda yan ta da kayar baya yan saka bam suke zuwa in sun san za a bi gurin sai su je su sassa bam su bubbune ita ma haka take zuwa ce sa annabi wai in ya zo ya taka a kafarsa kafarsa fashe Allah ya ce ita ma yar wuta ce fi jidiha hablum min masad a wuyarta an sa mata iya ta wutar masad da kai da matar ta ka duk yan wuta ne kuma har ya mutu bai tuba ba jama'a wannan faɗan uwan annabi ne danginsa ne babbansa ne amma da bibi manzan Allah ba kaga hukuncin da Allah ya masa sai wani ya zo a nan ya zauna ya miƙe kafa ce ai shi masoyin ya rasulullahi ne ba sallah kan kirki ta kirki ba ba ba ibada ba kiyaye halal ba kiyaye haram wai su an yafe musu wai suna son annabi wai kawai san annabi wai in dai kaji kana son su kawai komai ma kai shikenan ƙarya suke maka wallahi wallahi sai kai aiki ai yasa ya kira Fatima ya ce ya Fatima kake ga ni babanki ne annabi salini min ma nema shi ce a cikin dukiyata duk abin da kike so a dukiyata tambaye ni zan iya baki a nan duniya abin da na mallaka a nan duniya zan baki amma a kiyama la ne anki min Allah shay'an ba zan wadatar da ke da komai ba sai wani ya zo ya zauna wai wai an yafe masa wai wai wani ya bashi wani wuridi wai su ne wai na kusan Allah wai su ne na kaza kaga duk abin da ake na haramci shi ba zai daina ba duk kayan kazanta shi ba zai bari ba duk wanda ya kuskura baya ban annabi sallallahu alaihi wa sallama wallahi tallahi sai ya shiga wuta kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى duk za ku shiga aljanna sai wanda ya ki aka ce to waye zai ki ya ce duk wanda ya mun da'a zai shiga aljanna wanda ya saba mun kuma ya ki sai ya shiga wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سيد بن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين أبو هريرة من ذا الله يتعشي وتراني يميك إلوك تند الله يسوكد وأنه آية سورة الشعراء وأنذر عشيرتك الأقربين ya ce ya mashar ƙuraish ya ku taron ƙuraishawa au kalimatan nahwa ha ko wata kalma makamanciyarta isharu anfusakum ku sayi kawukanku ku fanci kawukanku fa daga wuta fa la ughni ankum min Allah shay'an dangantaka ta da ku ba za ta wadatar da ku a wajen Allah da komai ba in ba ku bi shi ba ranar tashin alkiyama ويا صفية يتي يا بني عبد مناف دنجن سني لا أغني عنكم من الله شيئا يتي يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك يا عباس يا كي بفانا كيما أنا شيدا ما لا أغني عنك من الله شيئا har ya tsallaka zuwa babbansa to zai nemo gwaggwansa kuma ya kira babbansa zai kira kuma gwaggwansa ta mace ya safiya wa ya safiya ammata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya safiya gwaggon annabi sai da ya bata makan benta ya ke safiya gwaggon annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam karki ji cewa kina da da wallahi in baki ba Allah ba ba zan wadatar da ke da komai ba la ugni anki min Allah shi'a ke ma fa ki sani ba zan iya wadatar da ke da komai ba kamar yadda ya gangaro daga Qurayshawa ya tafi bani Abdi Manaf a kabila to yanzu ya kira gwaggwansa to zai kira yarsa ya Fatima binta Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama a riwayar ta Abi Dharr salini min mali ma shiti fa inni la ughni anki min Allah shay'an ki tambaye ni duk abin da kike so a cikin dukiyata zan biki zan baki in ina da hali amma fa ba zan wadatar da ke da komai ba a gurin Allah ranar tashi alkiyama ya Fatima yanzu mala akwai wata hujja sama da wannan akwai yankan hanzari sama da wannan kowa fa ya ta kanshi ba jama'a wannan shine gaskiya to wannan annabi fa da yake da aljanna da wuta yake da matsayi a wajen Allah da zai Allah zai yi masa alfarmar aljanna ko ya cire wani daga wuta ya ce ba zai maka komai ba ka bi Allah to sai wani malami ya zai ce maka in ka bi shi ya yafe ma saboda shi shehi ne ko shi akar makallahi ko shi wani wali ne ko wai a zo a ce wai an kasama ma wai kai aljanna ga taka kai ma ga taka mutum da hankalinsa ba mai kwakwalwar majina ba ya zo ya zauna wani ya zo ya shafa kanka ya ce wai ya baka aljanna kuma kai ka ce ka yarda saboda diga ne kai haba mutane har yanzu karatu bai zo muku ba har yanzu ilimi bai zo muku ba yanzu har yanzu ku bari a ta wasa da hankalinku shi wanda zai raba maka aljanna shi dan gidan waye shi dan gida nan Muhammadu ne kanin sayyidina Abubakar Siddiq ne yayan Umar Faruk ne ko ko baban Abu Huraira ne ko dangin Jabir bin Abdullahi ne sirikin na na Fatima ne kanin Aliyu ne waye shi ko kusa ba tabi'i ba ba tabi'i tabi'i ne ba ba ba ba ba karan kadan ya kawai mutum ya zo ya zauna sha rawani ya rataye ya zo ya ce wai ya baka aljanna ku ta faɗa mu kuma za mu yi ta ƙaryatawa ku faɗa mu ce ƙarya kuke ku faɗa mu ce ƙarya kuke babu wani wanda ya zai baka aljanna babu shi Allah ne kadai wani fa yace annabi as'aluka murafaqataka fil janna ina roƙonka ya annabi in zama kusa da kai a aljanna ka sami annabi yace masa fa a'inni ala nafsika bi kasrati sujud kana so ka zama tare da ni a aljanna to ka taimake ni ka samu shiga aljanna ka taimake ni da yawan ta yin sallah sallah sallah a ji a ta sallah ba aljanna kake nema ba kike ta sallah amma yanzu kudin ka za su karbe su ce an baka kai hidima an yafe maka yawa ne an yafe maka ka yi wa kakansa hidima ka yi wa 'ya'yansa hidima ka yi wa jikokinsa hidima ka yi wa 'ya'yansa mata hidima ka yi wa waye hidima ka kare kana hidima wai ai kai ai iyayensa sun baku aljanna wannan wannan ba wani ko nine da ya wuce wannan wallahi kuna ganewa تابعه أصبغ عن وهب عن ابن وهب عن يونس عن ابن شاب بسم الله الرحمن الرحيم سورة النمل يا جماعة حديثان الذي يكاوى أتشين سورة الشعراء أتشين سورة النمل كوي وسكلمومي يكاو ماسو ثوري يفسر الخبء يشي ما خبأت لا قبل أي لا طاقة الصرح كل ملاط اتخذ من القوارير والسرح القصر وجمعه سروحا وقال ابن عباس ولها عرش أي عظيم سرير كريم حسن الصنعة وذلاء السمن مسلمين أي طائئين ردفة أنا نفهم اقترب جامدة أي قائمة أوزئني أنا نفهم اجعلني وقال مجاهد نكروا أي غيروا وأوتينا العلم يقوله سليمان كنا السره يتي بركة ماء ضرب عليها سليمان قوارير ألبسها إياه سورة النمل جماعة إتما سورة مكية تنادى آيوي casa'in da uku ko casa'in da hudu suratun naml ita ma 'yar makka ce malam ya kawo da bismillah a sai fara kawo mana kalmomi a alkhabu menene alkhabu a larabci da Allah ya faɗa a cikin surar Allah ya sujudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a ba su yin sujada ga allah da yukhrijul khaba'a to me al khaba'a yace ma khaba'ta yace alafi aka ce khaba'tu shay akhba'uhu khaba'an ay satartuhu abinda ka suturce wani abin da aka boye shi to sannan kuma sai aka yi idlaqin sunan da ash-shay'ul makhbu'a ash-shay'ul makhbu'a abinda ake nufi wato abinda Allah ya halitta ko abinda Allah ya ɓoye yukhrijul khaba fi samawati wal ard duk wani abin da ka sani boyayye ajiyayye Allah yake fitar da shi hada khalqullah kamar halittun Allah akan ce alkhabu fi samawati daga cikin abin da Allah ya ɓoye da ba a gan shi ba ruwan sama yanzu ka daga kanka ai ba ga ruwan ba kwance yukhrijul khaba fi samawati me al khaba abinda Allah ya koyi ma satarahu abinda ya suturce shi ku yi sujjada wa Allah da ya koye abubuwa a sama da kasai dan haka yanzu ba muna zaune ba mu dai ba mu ga ruwa ba kuma muna masallaci yanzu ne mun ji ana ta ruwa Allah ne ya ajiye kayansa ya sake shi lokacin da ya ga dama tun kafin ya yi duniya da shekara ɗari biyar ya riga ya ce yau za a yi ruwa a kano daidai wannan lokaci yadda ka san wato menene ake cewa yadda ka san setting ai ko bature ma akwai abin da ake setting yanzu kamar misali wani buga muku misali gidan rediyo idan ana so a yi program na sati za a iya jera wa kwamfuta ba wanda ma zai zauna a wurin na sati daga karfe kaza zuwa kaza sauti kaza ya shigo an jera mata daga karfe kaza zuwa kaza a yi wa'azin kaza daga karfe kaza kiɗa kaza daga karfe kaza labaran kaza daga karfe kaza kaza idan an yi aka loda mata a kwakwalwarta wallahi sai a jera mata abun sati in ka ga wani ya zauna kawai sai dai gudun na'ura ɗaukewar wuta ko matsalar kwamfuta ta ɗan samu wani abu amma ku kuna zaune za ku ɗauka cewa ana zaune ne ana ce wannan abu ba kowa a wurin yanzu ɗan adam yana iya wannan ina ga Allah da haka duk abin da zai faru a duniya sama da shekaru ɗari biyar kamar yadda abin da sama da shekaru haka da sauransu ko shekara dubu ɗari biyar Allah ya riga ya yi sakin ɗin abin da zai faru har maganganunku har motsinku har abubuwa da za su faru wannan shine ya yi alimul ghaib ɗin shine masanin abin da zai faru gobe a ya riga ya san abin da zai faru daga nan har kiyama tashi muna tafiya ne a cikin duhu kawai to a cikin ƙasa ma akwai abin da Allah yake fitarwa yukhrijul khaba samawati wal ard yanzu ƙasa tana nan a shimfiɗe sai ga wani abu ya bullo ko ruwa ya dake sai ga tafar da wani abu yanzu akwai majoratin bishiyoyi na duniya ba shuka su aka yi ba kabu ne Allah ne ya boye su in ka shiga daji ka tambaya daji da kake ganin itatuwa masu tsawo masu shekaru wa shuka su Allah shine alkhaba din kaɗan ne bishiyoyin da kuke shukawa ai darbejiya ne fulawa wace ce Allah yana da abubuwan da ya aji duwatsu ma khaba ne abin da ya boye na halitta da wasu wuraren da mutum ma bai je ba bai ma san me yake da wasu arzikoki arziki yanzu wani hoto da aka aka fitar da shi a wata sahara ana nuna wa hoton wani mutum kai ne kawai girman kan kan kawai a hoto yadda aka nuna girman kan mutumin wato ya fi masallacin nan sai ya fi daga nan zuwa bakin titi ga kan ga ido ga haƙwaran zabga zabga kan mai tsawo in ka ga mutanen da suke duba shi kuma a can gefe gefe kuma amma mutum ne yana cikin yashi ina jin irin mutanen da shekaru na da can adawa saboda da suka mutu Allah ya tsare kashin gashi nan ana nuna shi mu ai yanzu dan karami ne ai a ce kan mutum malam ya fi masallacin nan girma wane masallacin nan kai ne kawai ina ga kafa ina ga hannu ina ga waye wannan abun ne yake wannan arfe yake Allah Allah mu sayi lafiya lafiya kaga mu muna amfani da abin da muka gani na zahiri ne amma abin da yake boye a cikin ƙasa ko a sama Allah ya bar kansa ne alkhaba halittun ruwa halittun da suke cikin ruwa masana suka ce yafi wanda yake fili kaga muna akwai mutane akwai awaki akwai kiyashi akwai cinnaka akwai shamuwa akwai alade akwai kare akwai giwa akwai wane ne akwai waye to in ka hada waɗannan halittun na ruwa ya ninka ninka ninka na waje duk a cikin wannan ruwa ce ku suke rayuwa kaga baka ganin su khaba ne man Allah ya ga dama sai ga ya fitar yanzu ko a cikin ruwa ai wani lokacin in ruwa ya wani ambaliya yakan fitar da wata halitta a kasa gani ba a taba ganin ta ba research ma bai zo kanta ba ba amma san wace dabba bace ba ba san sunanta ba tsuntsaye kala-kala a daji ai mu yanzu muna rayuwa ne a cikin a garuruka in ka shiga daji akwai tsuntsayen da dan adam bai ma san su ba wa yake ciyar da su wa yake shayar da su Allah ka tona rijiya sai ka yi gaba wajen kaza in ka fasa wani dutse sai ka ga wasu kwari a ciki kuma da ganye-ganye a ciki rijiya ba to wannan waye kai su nan Allah ne ba su kuma anan su ma duniyar su kenan anan za su yi rayuwar su su yi auren su su tara ƴaƴan su su yi duk abin da za su yi gabaki daya ba abin da ya dame su naka yanzu dai kun gane khaba ko tayyib Allah ya sujudu lillahi alladhi yukhrijul al-khaba ruwan sama ma khaba ne nabat ma khaba ne wasu malamai suka ce yukhrijul khaba yukhrijul ghaib duk wani abu na gaiba koyi wannan yana nuni kamal akan kamalul qudra a cikar kudurar ubangiji tabaraka wa ta'ala sai la qibala falanatiyannahum bi junudin la qibala kalmar la qibala ana nufin la taqata lahum wato wanda ba a isa a tinkare shi ba sai as-sarfu qila la hadkhul as-sarha bil qis kenan aka ce da ita ke shiga as-sarf din nan menene wannan as-sarf wato wuri ne aka gina shi aka gyara shi shi yasa ya ce uttuhi da min alkawarin aka yi shi na gilas gidan gilas annabi suleiman ne ya nuna wa bilkis tana ji da mulki ya kira ta ta ga ruwa ne a kwance a ƙasa ruwa sai ce ta nan za ki bi yayin da ta zo za ta wuce ta ɗauka ruwa ne haka wa kashafat an sa ha ta ɗage ƙafafuwanta saboda tana ganin ruwa ne ashe ba ruwa ba ne gilas ne akan ruwa in ta taka ba za ta nutse ba mulki an ce an same ta mace ce wadda take tana da mulki bilkis kenan annabi Suleiman ya tura mata dawa wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillahi fazayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum an as-sabili fahum la yahtadun tana da gadon mulki Bilqis gado na sarauta baya shi a zamanin قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بأرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال إفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ملكي da Allah ya bawa Annabi Sulaiman yace a dauko masa gadan mulkin nata ma gaba daya a kawo masa shi gudansa fadarsa sai gashi shaidanu ko aljanu sun ɗauko masa shi aljanu yake ba da umarni shi annabi Sulaiman wani ya ce kafin ka gama ya kai annabi Sulaiman malam bari ka ji mulki idan ka gane sarakunan yanzu ba mulki suke yi ba wasa ne in ka haɗa shi da mulkin da annabawa suka yi malam ya ce ana ba da labarin wannan mata bilkisu waye zai kamun gadon mulkinta aljanun da suke kusa da shi wani ya ce ranka ya daɗe kafin ka tashi daga nan fadarka ta mulki ni za ka ga gadon na a gabanka tafiya ce mai nisa ba ta shekaru za a je garin bilkisun fadar bilkisun za a cicciɓo gadon nata da take mulki a kansa na zinari za ta neme shi ta rasa an ɗauko shi an kawo suleiman don ita ma sai ta zo ta musulunta ya ce kafin ka gama zaman mulkinka zaman fadaka za ka ga gadon nan wani ya ce kayi ai wannan ya yi nisa ƙala ana a cika bihi ƙabla an yartar da ilai ka tarfuk zan kawo maka wannan gado ya suleiman kafin ka kyafta ido fab idan ka ya buɗe yan gaban za ka gadon a gabanka wallahi wala haka ya je ya ɗauko gadon nan annabi suleiman yana rufe ido yana buɗe sai ga gadon a gaban shi ta ji mulki ranka ya daɗe yalla bai ranka ya daɗe wannan shi ne na hakika annabi ne wannan a ai kawai sai dai ka ji dama eh sai imani ai tunanin kwakwalwarka ba za ka iya ba za ta iya calculating din abin ba ba na jin akwai wani science ko wani bincike da zai iya buga saurin wannan aljanin da ya je ɗauko wani abu to sai dai wutar lantarki ana cewa ita tafi komai sauri misali yanzu idan wannan wutar da muke kallo daga america aka jawo ta wayar da mun gani san ne america ko mai kunnawa yana das yana bat zaka ga wutar anan shine suka ce the fastest abin da komai sauri shine wuta in har zai iya yiwa a wayarin ɗin daga nan zuwa can kana bas ya kama kana bas ya kashe to wala'alla sai dai wannan kai ai shi ɗin ma sai an samu wasu 'yan sakon sai an ɗan samu wani jiki amma fa wannan gadon fa yana kyafta ido fuf ya gan shi a gaban shi kawai فلما رآه مستقرا عنده قال هذا min fadli rabbi yayin da ya gan shi gadan a gaban ya ce wannan falalar ubangiji na ne dan Allah ka duba tauhidi malam in ka samu abu in ka samu ɗaukaka in ka samu abu in ka samu abu ka miƙa al'amarin nan ga Allah ka ce Allah ne ya baka ba wayanka ba ba dabaraka ba ya ce kuma ya Allah ya mu wannan ne liyabluwani dan ya jarabe ni a akfur a ashkur am akfur zan yi masa godiya ko zan yi butulci aka ce to a zo da ita ta taho ta gaya mata ba gadanta ya taho ba ita ma ta taho yayin da ta zo ta ga gadan kalat ka anna huhu kai kamar ganin mulki na ka anna huhu ta ga annabi suleiman yadda yake mulki ga dabbobi suna masa sujjada ga aljanu yana ba su umarni ga tsuntsu shi fa annabi Suleiman sai ya magana da tsuntsu sai sai ya aiki tsuntsu ba ga kisar huda huda ba sai ya aiki tsuntsu ya ce kai je ka duba mana guri kaza ka san tsuntsu akwai sauri shi ma tsuntsu yanzu zai rinka bugawa yana tafiya pop pop pop pop pop abin da yake tsaye da shi ishi ruwa da yunwa sai ya sauka a daji ya sha ruwa daga nan tsuntsu sai ya tafi amerika daga nan gadon kaya tsuntsu ƙwarai kuwa akwai tsuntsayen da wani bincike da aka yi wasu tsuntsaye a duniya su zagaye duniya suke gaba ɗaya lissafi da aka yi ƙwarai kuwa aka ce daga ƙasa kaza zuwa ƙasa kaza tun da shekara kaza sun yi shekara guda suna tafiya kafin su je wuri kaza yawo kawai suke duniya suke zagayawa gaba daya suna sama pop pop pop pop in sun jin yunwa sai sauka sun ci abinci su sha ruwa sai su kara gaba su je can kasa su je can kasa akwai su halittu barkace akwai mala'iku sayyahun mala'ikun da Allah ya halice su kuma su ma aikin su ne kewaye duniya gaba daya suke surveillance akwai a sama akwai a ƙasa su je can kasar su je guri su je can kasar su je duk inda Allah ya ajiye halitta akwai masu kula da ruwa akwai masu kula da dajijjika din nan na Allah akwai masu kula da su akwai masu kula da mutane akwai masu zama a cikin birane akwai masu zama cikin daji tana ga wannan tana zuwa za ta zo wurin annabi suleiman qila laha adkhuli sarf فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها yayin da ta zo za ta je wajensa ta ɗauka wani mamakon ruwa ne kogi ne shine lujja mai zurfi tarin ruwa ne to tunda an ce ta zo ya za ta sai ta ɗage zaninta ta yaye za ta shiga ruwa sai aka ce ke ba ba ruwa ba ne ba ki bi kawai mulki za a nuna miki da ba kina mulki a garin ku ba قال إنه صرح ممرد من قوارير ashe wani wani sarhi ne wani tsari ne wani gini ne akai wani gidan gilas ne akai na qawarir tace eh ta haushi taga ta tafi kuma taga gadanta da take mulki a ƙasarta gashi a gaban Suleiman itan ma yau gashi ta zo qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Suleiman lillahi rabbil alamin ce kai ya ubangiji na zalunci kaina mulkin da nake wasa ne da ba ta sallah ta ce na miƙa wuya ya Allah na miƙa wuya na musulunta na yi imani da annabi Suleiman lillahi rabbil alamin shine aka ce daga baya annabi Sulaiman ya aure ta ta zama matarsa tarihi dai gashi nan maganganu da yawa da sauransu ai malam ku ba a taɓa yin wani ɗan adam da ya mulki da sarauta ka san mulki ko mulki sarauta ba a taɓa yin wani ɗan adam da ya mulki da sarauta irin annabi Sulaiman ba babu shi da masu mulki da sarauta suna karanta tarihin annabi Sulaiman to da sun ji mulkin da Allah ya taɓa yi a duniya kuma su sani cewa wannan mulkin a musulunci aka yi shi su ga irin yadda mai mulki in ya samu mulki ya samu mulki sai koma ga Allah ba yanzu ba da in mutum ya yi mulki ya yi mulki sai fara yakar Allah Allah ya hore maka mutane kai fa mutum ne irinsu mai tsuguno mai kashi mai fitsari mai ciwon ciki mai ciwon kai mai gulando mai ci mai sha mai yin kaza kai fa iri ɗaya ne da duk wanda zai zo yana mulkarka da kai da shi halitta ku iri ɗaya amma Allah ya girmama ka ya baka matsayi aka baka riga ba irin tasu ba aka baka gida ba irin nasu ba kana sama kowa yana ƙasa in ka zo kowa ya tsaya in ka yi magana kowa ya shiru za ka iya tsaye da kowa ka ce kowa ya tsaya ba fa bindiga ka sa musu ba da'a suka maka ‘yan fadanka kawai da sojojinka kawai da ‘yan sandanka kawai da waɗanda kake mulka kawai in sun ga dama mutum uku in suka shaƙi ka za su kashe ka direban ka in ya ga dama zai iya tuka mota ya ya kulikulin kubura ya kifar da motar ya kashe ka da kai da shi in ya ga dama amma duka Allah ya hore maka waɗannan bayi suna binka suna maka da'a suna girmama ka amma ka waye gari Allah da ya maka wannan abun kai kuma da shi za ka yi fada ka waye gari Allah da ya baka mulkin nan da sarautansa sai ka zo kana kyamar addininsa kana kyamar masu yin addininsa har ka waye gari wanda suke son Allah suna bin Allah suna bin shari'a kai kuma su ne abokanan gabanka amma fa Allah nan shine baka wannan mulkin ko ka kashe su ko ka sa a kashe su ko ka murkushe su ko ka ce za mu yi maganin su kuma qul illahumma malikal mulk tu'ti al mulka man tasha'u wa tanzi'u al mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u bi yadika al khair yanzu malam ko uba ne a gida inda ba dan Allah ya kaddara ya kafa doka ya ce kai tashi daga kuma ko uba a gidan shi inda ba dan Allah ya kaddara ya ce a shi ba kana jin ko babban ɗansa in ya sa shi a ɗaki ya rutsa shi ba sai ya zubar da shi ba amma bai zai yi ba Allah ne ya ce matar ka tabi ka ɗaya matar tabi ka babban ɗanka ya bi ka ƙaramin ɗanka ya bi ka danginka su bi ka kannanka su bi ka kowa ya bi ka bindiga ka rike Allah ne ya ce su bi ka to me yasa kai Allah da ya ce a bi ka kai kuma ba za ka bi shi ba ban sani ba kuna gane calculation nan kuna gane lissafin duk wanda isa mu girma fa Allah ne ba shi girma yanzu ku da ku zo ka zauna anan muke ta karatu da ku tun da asubai ba wanda aka ba shi kuɗi ba wanda aka ce dole ka zauna amma tawariyan da sha'awa da ra'ayi saboda Allah ya ce ayi annabi ya ce ayi kuka zo kuka zauna kuka yi ai dan kun yarda da Allah ne su fa wanda suke bin kan suna bin ka ne saboda Allah ya ce su bi ka dan Allah ne ya ce abi shugaba kar a saba shugaba addinin musulunci ya ce kar ai fito da fito da shugaba ai mai da'a kowane shugaba ne kuwa ko shugaban ɗiban shara ne ko shugaban unguwa ne ko shugaban kaza ne mutane sun samu girma mutum yana tafiya kawai ana ta maka addu'a kyauta ranka ya dade addu'a ce ma ma'ana ka dade kanka mutu amma kai kuma ba za ka kyautata mutane ba ba ka ganin mutuncin mutane ba za ka kimanta su ba ba za ka yi ba za ka yi ai babu kidahumanci da rashin wayewa irin a ce mai mulki ya waye gari bai da addini butulci ya butulci kenan Allah ya tara maka mutane suna binka wani ma fa haka kurin babansa ya gada kawai ko ya cancanta ko bai cancanta ba kurin kawai tunda babanka yana yi kai maka zo kai shikenan kuma ai ta maka da yanzu ba za ka gode wa Allah kan wannan damar da ya baka ba to duk wani mai mulki da ka sani da sarauta Allah ya yi mulki a da wanda ba a taɓa yinsa ba yasa annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana wani aljani annabi yana yin sallah sai wani aljani ya zo masa zai kawo masa tashwish zai kawo masa matsala a sallah annabi ya ce na shaƙe shi sai da na ji sanyin ruwan miyau ɗin bakinsa a hannuna na yi niyan in ɗaure shi a jikin fila daga cikin filolin masallaci washe gari in sa yaran madina su zo su jajjefe shi su yi mai kaza ya ce sai na tuna da addu'ar ɗan uwana suleiman rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di sai na tuno annabi suleiman ya yi addu'a ce ya Allah ka bani mulkin da ba wani ɗan adam da zai yi shi a bayana kuma Allah ya karba da ka rubuta ka ajiye duk mulkin da za a yi a duniya to ba za a taɓa yin irin mulkin annabi suleiman ba nan ba wani mai mulkin da yake iya magana da tsuntsaye ake su ba mai mulkin da zai zo ya magana annabi suleiman in ya zo wucewa in ya ga tururuwa suna zance yana ji yana iya ba wa tururuwa cinnaka ce ke tafi daga nan kuma ta ji kuma ta bi kwado tsuntsu akuya rago wanda kuke gani duk yana iya ba su umarni kai har aljanin da ba a gani shi yana ganin su ba a taɓa yin sarauta da mulki irin ta annabi Sulaiman ba ya kamata masu mulki su karanta tarihin annabi Sulaiman su ga mulki da Allah ya ba wa wannan adam annabi ya ce tunda ya roki Allah kada ya ba wani mulki irin nasa in na kama aljanun ne yanzu na rike shi dan sarrafa aljanu gaba ɗaya Allah ya baro annabi Sulaiman ne to bai kamata in shiga mulkin sa ba sai na kyale shi sai ya tafi kaga malamai suna cewa duk wanda kaga yana saba wa Allah bai san Allah bane kurin to illar da aka yi musu malam an hana su saurari malaman addini saurari karatu da wazi kuma ba inda za ka iya gane addini idan baka sauraron malami yana wa'azi yana karantawa don su ne ahalul ilm su suka karanta su suka binciko su suka bada rayuwarsu da lokacinsu su binciki addinin su gaya maka abin da zai kubutar da kai tsirar da kai amma an haɗa ka gaba da shi baka yi baka saurara ka fi karfin wannan ko wa'azi a kuna kai kashe kashe kashe kashe shi ba zai je wa'azi ba shi ba zai je karatu ba to ya za ka yi ka dan Allah kuna tare da ni tayyib wasarhu alqasr sarhun mumarrad min qawarir wani bene wani gini shine asar jam'uhu suruha ibnu abbas yace walaha arshun azim shine abin da muka faɗa na bilqis tana da babban gado sarir kenan karim husn sun'a mai kyau da aka kirkita aka aikata shi wal gala'u zaman ga bala'in tsada don an gyara shi ne da durri da yakuti al'ahmar da zabarjaji al'akorin zabarjaji da kafafuwa na yakuti da sauransu gado ne yana da kofa-kofa guda bakwai a cikinsa gado ne na mulki kunin sarauta kuma kowace kofa tana da marfi ana kuleta abdullahi bin abbas yana bayanin gadon mulkin na na bilkis ya ce zira'i talatin ne in ka shimfiɗa haka damanka ɗaya biyu uku hudu biyar shida dama ɗaya biyu uku hudu biyar shida talatin gaba ma haka haka mulkin gadon mulkin na na bilkis ya kasance salasina zira'an fi salasina zira in to in in to in ta ce zira ta ce zira haka girman sa yake to tsawon safa shi ma a sama ɗaya biyu uku hudu biyar jira'i talatin irin fassa a riwayar ibnu abi hatim ba jira'i talatin ba ne jira'i tamanin ne 1 2 3 4 80 1 2 3 4 80 dama hagun gabar yamma sama ƙasa tamanin tamanin mulki gado ne na mulki na zinari azurfa ya kuti zabarjani kafafuwansa ba magana ga ƙofofin shiga kai matan nan ta yi mulki da sarauta amma da annabi suleiman ya zo ya nuna mata cewa abinda allah ya bashi ya fi nata sai ya ce wa aljanu ku je ku cicciɓo min gadon gaba ɗaya ku rabo shi daga fadarta ku kawo min shi gaba na karya karya kai ya lalace haka aka ɗauko shi ba abin da isa mai shi ya fi iska aka dire masa shi daman tsuntsun alhudan nan ne ya ce kai ya ce annabi suleiman ni fa ya ce na je na tarar da inni wajattun ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان عملهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تكون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب الأرش الكريم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون قال يا أيها الملو إني ألقي إليك كتاب كريم da aka tsuntsun alhuda ya bashi labari alhuda huda ya ce ni fa na je fa yawo na fa na fa ganin wata mata fa tana mulkin da fa ya fi naka kai wajadtuha wa qauma yasjuduna lishamsi min dunillahi matar da na same ta suna sujada da ita da mutanen suna yi wa rana sujada kana zaune a nan kana cewa a bauta Allah ga wata tana mulki a duniya tana bauta wa rana wa zayyana lahum wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum an sabili fahum la yahtadun ya ce to izhab bi kitabi hada ga wasiƙa maza maza maza ya kai tsuntsu tsuntsu fa ka aika akwai wani mai sarautar da zai aiki tsuntsu ya kira shamuwar gidansa ko alallakan gidansa ya ce zai aike ta yanzu mutane ba za ku yi imani da Allah ba yanzu ba za ku yadda Allah ne mai bada mulki ba yanzu ba ku yadda Allah shine sarkin sarakuna ba annabin Allah ya ce tsuntsu zo alhuda-huda ga wasiƙa rataya a fuffukinka tafi ka je ka yi mata fa alkin ilayhim je ka jefa musu sun mata walla anhum ka dawo kawai kana wulla musu wasiƙar ka dawo fanzur ma za ya riji'un tana cikin mulkin ta kawai sai ta ga wasiƙa ta faɗo sai ta ce yan fada ya ayyuhal mala ya ku manya manyan mutane ke karkashi na tana kan mulki mace ba tana buga mulki bilqis inni ulqiya ilayya kitabun karim ni fa an jefa mun wata takarda mai girman gaske ai dole ki ce karim inda daga annabi Sulaiman tace abin da ke ciki wasikar innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin very short and precise very short and clear gajeriyar wasiƙa a cikin takarda kawai abin da yace innahu min Sulaimana wannan takarda daga Sulaiman ne bai ce daga Annabi Sulaiman ba bai ce daga sarki Sulaiman ba bai ce daga kaza ba yace min Sulaimana daga Sulaiman ne wa innahu bismillahir rahmanir rahim kuma muna ga miki muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ta'alu alayya kar ku yadda ku mun girman kai kar ki yadda ki mun dagawa da ke da mutanen ku wato ni musulmi na ku taho ga baki ɗayan ku kun miƙa wuya kuna musulmi kuran ban da buƙatar wani abu ki taho da ke da mutanen ku zo karɓi kalma ku zama musulmi ina muku da'awa in fa ba a zo ba za a samu matsala ne malam a kwarai ku ai sojoji za ta gani akan ta kawai duba izzatul islam malam duba kuwa ta musulunci duba fawa na addini duba sarauta da mulki na musulunci na Allah da Allah ya karfafe su malam wa tuni muslimin قالت يا أيها الملو إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون tace ya ko mutane ku bani fatawa ku bani shawara ni ba zan yanke hukunci ba ga wani fa ba mu san shi ba wani mai mulki ya ce gaba ɗaya ma mu bar abin da muke mu je mu musulunta ni ba zan iya yanke hukunci ba gaskiya sai kun shaida kun taimaka mu wannan yake nuna maka mace tana da rauni ah ah ai mai mulki ce mai sarauta ce mai kaza ne amma tunda mace ce tace wallahi ba kuntu qati'atan amran hatta tashhadu malan ka san me suka ce mata sojojin da manyan qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid wal amru ilayki fanduri ma za ta'murin tace mu suka ce ai mu mu sojoji ne masu karfi mun iya yaki mun iya fada ulu ba'sin shadid ga karfi ga iya yaki muna da shi ki duba kawai abin da kika dama ranki ya dade kawai ki ba mu umarni kawai fanduri ma za ta amure sai ta ce to innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alun tace yanda abin yake gaskiya duk inda masu mulki suke suka shigo alƙarya sai su bata ta yanzu ga wani mai muna mulkin mu yazo zai bata mana wa ja'alu a'izzata ahliha adilla sai su mai da masu girma a ciki su ne kaskantattu ɗabi'ar masu mulki ne duk inda mai mulki ya yi ƙarfi sai ya ci ƙasa kaza in ƙasa kaza tana da fawa sai ta murkushe ƙasa kaza duk wanda yake da ƙarfi sai ya danni kaza haka abin yake ashe za a ba a musu kishiya malam sarki ɗaya ne a gari ba a biyu duk wanda ya ce ku zai daga sai an danne shi gwamna ɗaya ne shugaban ƙasa ɗaya ne to in mutum ya yi ƙarfi ya yi ƙarfi in ba tsoron Allah sai kuma ya fara mamaya kuma kamar yadda aka ta mamaye turawa suke ta mamaye mana kasashe idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alun ko dai Allah ne ya faɗa yace haka suke yi ko kuma ita ce ta faɗa wa kadhalika yaf'alun shikenan annabi yace sai ta ce wai wa mutanen bari in masa dabara fa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun bari in tattara mai kayan dukiya da kuɗi in tura mai kyauta in aika masa ba ya ce mu zo musulunta ba ni kuma zan tura mai kuɗi da kayan aiki da kayan aiki da kayan arziki in ga ɗan aiken da me za su dawo da shi aka tattara arziki kayan dukiya kayan kuɗi kayan mai ba a cewa komai malam to ai mai mulki ce tana da komai ta haɗa ke da aka ce ki zo da mutanenki ku musulunta sai ta tura dukiya فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون gashi an kawo annabi Sulaiman kyauta daga matan nan sarauniya sarauniya Bilqis ya ce ni za a yaudara da dukiya ni za a ce za a bani dukiya a tumidduna ni biman fama atani Allah abinda Allah ya bani malam kaga mulki da aqida har yanzu annabi Sulaiman yana cewa mulkin nan Allah ne ya bashi kai ma ka faɗa Allah ne ya baka ba mai karba sai Allah ba mai kwacewa sai Allah ba mai mika maka sai Allah ko kuma ku yarda Allah ne ke bada mai mulki mulki kuma shi yake karbewa dan adam bai isa ba wannan shine aqidar da masu mulki ya kamata su sa a zuciyarsu fama atani Allah khairun mimma atakum yace abinda Allah ya bani wallahi ya fi abinda ya baku kaga wannan shine izzatun nafs ka ji cewa abinda Allah ya girmama ka da shi wallahi ya fi nawa ne girman musulunci bai fi na komai ba amma ka zo ka tozartar da kanka ka wulakantar da kanka kai da Allah ya mutunta ka Allah ya girma kai da girman ka daga nasi yake amma ka nuna kai ne kaskantacce kai baka isa ba abinda Allah ya maka bai yi ba kana zuwa kana bin kaskantattu wulakantattu tozartattu bayan Allah ya baka girma yace ku je ku yi ta alfahari da kayan kyaututtukan ku ni bai dame ni ba kai sojoji ku hada falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha wallahi zamu zo mata da sojojin da bata isa ta gane iya yawan su ba wala nukhrijannahum minha adillatan kuma sai mun fidda ita da ita da mutanenta daga inda take mulkin nan tana kaskance a wulakance kuma haka za su zo mana nan to shine sai aka kawo kissa da muka kawo da ta ga wannan takarda annabi suleiman daga baya ce kai ya dabda ma cewa aljannan da suke tare shi ba haka ta ce ba ku je ku ɗauko min gadon mulkin gaba da gabanta wa ake magana malam mutumin da yake tafiya da ƙarfin Allah ita mulkinta na duniya ne mulkin kuɗi ne mulkin kaza ne mulki ita shi kuma daga Allah ne shine aka ɗauko aka kawo ta zo ta gani da dole ta taho kuma ta ce ta yi imani ta musulunta Allah ya mana afuwa to shine nan malai yace muslimina ay ta'iin wato ni muslimin ku zo mun kuna masu miƙa wuya ay ta'iina masu mun da'a ga abin da na faɗa sai kalmar radifa asa an yakuna radifa iktaraba kusanci kenan sai hamidatan wa tara aljibala tahsabuha hamida qa'ima ko na tsallake wani abu ha jamida jamidatan eh haka ne wutar jibal ta sabuwa jamida eh haka ne ai qa'ima zaka ga duwatsu a tsaye auzi'ini rabbi auzi'ini ana nufin ij'alni wa qala mujahid nakiru laha arsha nan kuma shi kuma da aka aka kawo gadan sai annabi sulaiman ya ce qala nakiru laha arshaha nanzur atatadi am takun min alladhina la yahtadun duk a cikin issaci suratul naml ne kai shaidanu aljanu ku canja wa gadan fasali ba tana gadara ta zuba mai zinari da waye ba to ku kera shi ka san in mai gyaran mota ce za a yi kira to za a fito da mota ne kamar tana sabuwa to gadan ma kuma daɗa gyara shi sama da yadda yadda take ta san shi a tatadi am takun min alladhina la yatadun falamma ja'at ila hakaza arshik yayin da ta zo gurin Suleiman sai aka ce da ita yan fadan Suleiman suka ce ke wannan ne gadanki na mulki haka yake ki duba ki gani qalat ka annahu hu sai ta ce kamar dai shi wa utina al-ilma min qablaha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillahi wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum an as-sabili fa hum la yahtadun damun mu Allah ya ce an ba mu ilimi annabi sallallahu ya ce an ba mu ilimi kafinta gadan ma ba kira take ji to an mata kira sama da wannan haba annabi sulaiman fa in ya ga dama sai ya tafi a cikin iska fi daukan sa kawai za su yi ware kuwa i i Allah ma albarka yanzu kaga duk wannan duk wannan Qur'ani ne fa yazo da shi amma me a fitar da blueprint ɗinsa a buga shi a ce ga wani mulki da Qur'ani yayi bayani masu mulkin musu gani amma turawa sun hana ai ba za ma a bari ai bayanin sa ba ma dan kar ma wani ya ga girman musulunci ai amma yanzu wannan malamin sarakunan mu za a rinka ba su masu mulki mu suna karantawa ko da turanci ko da yaran su ai mutum zai laushi ai ai zai gane duk abin da ke duk rawanin da ya daura zai dauka cewa wasa ne ai akwai wanda suka yi mulki ba kai ba yi na'am warai da gaske doki wallahi dokin da kake hawa in Allah ga dama sai zubar da kai kai ta jinya Allah kai ka sallama wa Allah to wannan dai shine sai kalmar asar yace birkatu ma'in duriba alaiha daraba alaiha Sulaiman qawarir matattaran ruwa ne shine sarhun din a wannan fassarar annabi Sulaiman ya kafa masa gilas ruwa ne ya lullube shi da gilas kamar malam kaga ruwa yana gudu amma saboda tsabar mulkin mulkin annabi Sulaiman gaba ɗaya sa aka shimfiɗe shi da gilas zaka bi kansa kana tafiya wanda bai sani ba tunda ba ganin gilas din zai ba zai ɗauka ruwan ne ta zo za ta shiga ta naɗe kafafuwanta don kar ta shiga ta nitsi aka ce ke da Allah ke tafiyar ki akai ba ba ba abu nan bane sarfun mumarradun min qawari da ta ga tana tafiya a kan ruwa ta ce kai wannan mulkin ya fi nawa قال ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين الله أكبر to sai ku yi haƙuri na ƙara samu ku kisa wani sati za mu tashi suratul ƙasas abinda na faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda ne kuskure ko tutuba harshe Allah ya mana afuwa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh